assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta hudu to yau za mu tashi farkon aya ta biyar insha Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun Allah yace alƙawarin Allah gaskiya ne kamar yadda muka yi bayani jiya da yawa cikin ayoyin alkur'ani in ka ji ana inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne to maganar tana da alaka da haduwa da Allah maganar tana da alaka da haduwa da Allah ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne Allah yayi alkawarin kowa zai mutu Allah ya yi alkawarin kowa zai yi kwanciyar kabari Allah ya yi alkawarin za a ta da kowa a filin alkiyama za a yi kisasi za a yi hisabi hakki da yake kanka za ka mai da shi ranar alkiyama wannan babu kokonto a ciki ina jin suratu lukman ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman la yajzi walidun an waladihi
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin Allah wakshaw yawman sannan ku ji tsoron wani ini wani ini wani ini shine inin alkiyama Allah ce ka ji tsoron bayyana a wannan ini la yajzi walidun an waladihi Allah ya ce wannan inin la yajzi walidun an waladihi mahaifi wadda ya haifa ba zai iya amfanar da abin da ya haifa da komai ba in ji Allah mahaifinka ba abin da zai iya kulla maka mahaifiyarka ba abin da za ta iya kulla maka tun da aka kore mahaifi da mahaifiya ba za su iya ma komai ba akwai wani wadda zai iya ma wani abu ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaku rabbakum ku ji tsoron Allah wakshaw yawman kuma ku ji tsoron samun kanku a wani wuni la yajzi walidun an waladihi a wannan inin mahaifi baya iya amfanar da ɗan da ya haifa da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka abinda aka haifa ɗa ba zai iya amfanar da waɗanda suka haife shi da komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun Allah ce fa alkawarin Allah gaskiya ne kun ji ta maimaitu? wannan ini tana zuwa Allah ce gaskiya ne za ka wayi gari a wani ini a wani ini da mahaifanka ‘yan uwanka danginka ba wadda zai iya taɓuka komai a wajen tsiranka kai ma ba za ka iya taɓuka wani abu wajen tsiran wani ba Allah ce kuma inna wa'adallahi haƙun alkawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce falata gurran na kumul hayatun duniya Allah ce karku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku walata gurran na kumul hayatun duniya Allah ce karku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wato yana daga cikin mafi munin tarko da ɗan adam zai fada a rayuwa shine ya fada tarkon yaudarar rayuwar duniya wato ka lura mahaifiyarka takan ajiye ka ta ma faɗa mahaifinka yakan ajiye ka ya ma faɗa malaminka yakan ajiye ka ya ma faɗa haka kawai akan samu wani dottijo ko wani wadda yake kaunar ka ya ajiye kai ma faɗa nan fa ubangiji ne yake ma faɗa Allah ya ce fala ta gurrannakumul hayatud duniya Allah ce kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wato ita duniya ita duniya Allah ya buɗi zuciyarmu babu wani abu babu wani abu wadda in ba za ka aminta da shi ba a duniya wato taka tsantsan ɗin da kake yi da ɓarayi taka tsantsan da kake da maƙiyanka taka tsantsan da kake yi da kamuwa da ƙwayoyin cututtuka taka tsantsan da kake akan kowane sharri a rayuwa ya zamta ka tsantsan ɗinka da duniya ya fi na kowane domin duk abin da muka lissafan nan ko ɓarayi ne ko maƙiyi ne ko waye idan ya far maka iya abin da zai iya yi shine ya raba ka da duniya amma ita duniya in ta far maka za ta raba ka da duniya ta raba ka da lahira za ta ɓata duniyan ta kuma ɓata maka lahira Allah ya ce falata gurrannakumul hayatud duniya kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku tana mugun ruɗi kuma ta ruɗi dubun dubata labarinsu ya wuce labari mai muni ka zama a ankare da wannan rayuwar ka zama a ankare da wannan rayuwar ita rayuwar duniya shan gwate ake mata sama-sama gefe-gefe karka miƙe kafa karka miƙe kafa karka miƙe kafa ubangiji shi ya halicci duniyan nan sai ya buga mana wani misali game da rayuwar duniya kasan duk kwarewan wani kwararre a game da rayuwa ai ba zai san rayuwa ya san duniya yadda Allah ya santa ba Allah a suratu Yunus ya ce innama matsalul hayati duniya
فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله يتي إنما إنما أداة حسر إنما matsalul hayati duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya wannan misalin da Allah zai baka Allah ya ce ka ajiye duk wani misali da wani zai baka in dai duniya ce Allah ya ce misalin da zan baka nan shine na farko shine na ƙarshe innama matsalul hayati duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnaku minas sama Allah ya ce misalin duniya kamar ruwan sama ne Allah ce da muke sauko da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi wannan ruwa idan ya sauko iri da yake cikin ƙasa wadda aka shuka sai ya cakuda da wannan ruwan ba a lokacin ƙasa take rayuwa ba Allah ce sai iri sai ya tsiro ciyayi sai su tsiro ganyayyaki sai su tsiro mimma ya akulun nasu wal an'am Allah ya ce tsiron da in ya tsiro mutane da dabbobi da su ci hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha Allah ya ce har sai ƙasa ta yi ado wa zayyana ta yi kwalliya gonaki sun yi kore shar sun zama abin sha'awa wa zanna ahluha annakum qadiruna alayya manoma masu gonakin sun gama sama sun gama saka tsammani bana damina ta yi kyawu bana za a samu abinci Allah ya ce ataha amruna lailan aw nahara sai al'amarin mu ya zo ma waɗannan gonakin cikin dare ko cikin wuni faja'alnaha hasidan Allah ce sai mu mai da gonakin girbabbu matattu lalatattu ka allam ta gana bil amsi kamar ba su ne jiya koraye sharɗin nan ba ku ji sai Allah ya ce kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce to kamar haka muke bayyace ayoyi daki daki don masu nazari da tunani su yi nazari akan haka jama'a muna fahimta bari mu yi nazarin wannan aya misalin da Allah ya bayar rayuwar duniya Allah ya ce kamar gona ce wannan gonan an share ta an huɗe ta an shuke ta an feshe ta an nome ta yabanya ya yi kyau duk wani wadda zai daga ido ya kalli gonar zai ganta koriya shar abin sha'awa tare da sa tsammanin da a samu abinci a gun Allah ya ce rana ɗaya sai ya dawo ya samu gonar ta mutu gaba ɗaya ta bushe jama'a kuna fahimta Allah ya ce rayuwar duniya ke wannan gonan an girbe ta wannan gona da za a yi gyaranta a yi hudanta a shuke ta a yi mata feshi a nome ta ta ƙosa kafin a girbe ta ta lalace yanzu ya kamata a ce mutum ya sadaukar da rayuwarsa ma wannan gona ya kamata mutum ya tattara dukiyarsa ya zuba a wannan gona ya kamata mutum ya ɗauki lokacinsa duka ya saka a wannan gona wadda ya zo ya ce ma ka yi hankali da ba da lokacinka duka ma wannan gonan masoyinka ne ko makiyinka wadda ya ce maka ka yi hankali da sa dukiyarka duka a wannan gonan masoyinka ne ko makiyinka to Allah ce wallahi misalin rayuwar duniya kenan duk dabonka wallahi ba za ka yi girbi a gonan ba duk ta inda ka buga ba za ka yi girbi a gonan ba kun ji misalin da Allah ya ba gona ce ta yi kyau an gama wahala yanzu misalin da Allah ya bayar din nan ka duba nawa aka kashe aka yi hudar gonan nawa aka kashe aka yi noman gonan nawa aka kashe aka sayi iri aka shuke gonan nawa aka kashe aka sa taki a gonan nawa aka kashe aka yi duk hidimar da aka yi wa gonan Allah ya ce to ba a zo girbi ba gonan ta mutu Allah ya ce misalin rayuwar duniya kenan Allah ce kuma ina buga muku misalin nan ne don ku gane shi yasa anan yace to kar wannan gonan ta ruɗe ku yanzu kai da ka san wannan gonan a wannan lissafi idan ka ga wani ya ɗauki rayuwansa ka cokam ya sa a gonan nan ai ka san ƙarshe da kuka zai bar gonan jama'a muna fahimta haka rayuwar duniya take haka rayuwar duniya take mutum zai zo duniya ba yi da komai yana zuwa duniya yana tasawa sai ya fara struggling yau yana wajen gyaran mashin ko mota gobe yana ofis jibi yana kasuwa gata yana gona jibi ya je gu kaza ya dawo daga gu kaza ran da zai bar duniyan ko goyon masara ɗaya ba zai rike a hannunsa ba to a ranan zai gane ashe ya yi gine-gine ne ba a garinsu ba ashe ya sayi filaye ne ba a garinsu ba ashe ya gina kamfanoni ne ba a garinsu ba yanzu zai tafi garinsu ya bar kamfanoninsa da gidaje da filaye a inda ba garinsu ba garinku na gaskiya in ji Allah lahira wa inna daral akirata lahiyar qarar ويا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إنما هذه الحياة الدنيا متاع Allah ya ce wannan rayuwar duniyan taɓa ne kalashi ba zama ake a ci ba, ɗanɗana ake yi wa innal akirata hiya darul qarar Allah ya ce lahira nan ne gidanku na dindindin lahira Allah ce nan ne gidanku na dindindin to mutum sai ya zo ya gama kashe dukiyarsa duka a duniya wallahi sai ran da zai bar duniya ya gane ashe ba a garin su sai gidaje da filaye ba jama'a mun fahimta garin sun kuma bai sayi filayen ba bai sayi gidajen ba can inda yake nan ne gun zamansa na har abada bayi da gida bayi da fili bai samar da ruwa ba bai samar da wuta ba ai mun karanta a baya haske wannan da mutum zai gani a filin alkiyama daga duniya yake tanadin haskensa to a duniya bai yi tanadin wajen zama da inda zai rayu ba sai ya yi tanadin a inda kuma ba garinsu ba ne jama'a mun fahimta wa innal akirata hiya darul qarar Allah ya ce lahira nan ne gidanku na dindindin kai ma ka san duniya ba ba garin ku bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yarda dukiyarka ka tura ta gaba ka biyo ta a baya kai sadaka kai alkhairi duk abinda ka ciyar duk abinda ka ciyar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da ka kashe na dukiyarka Allah ce zaka samu mun ajiye maka yana jiranka to shi Allah ya yarda ka tura kuɗin gaba ka biyo shi a baya kuma ya yarda ka yi sadakatu jariya ka kafa abin ka tafi ya biyo ka a baya amma ka ɗauka ku tafi tare ya ce bai yarda ba jama'a mun fahimta tanadi ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi yana daga cikin ayyukan alkhairi da zai riski mumini a lahira na ayyukansa na gari bayan ya mutu annabi yace ilman allamahu wa nasha ya nemi ilimin addini ya koyar ya yada shi a cikin al'umma to bayan rayuwarsa duk wanda ya koya wa sallah in yayi sallan za a kai mai nashi duk wanda ya koya ma wata ibada ya mishi wa'azi ya nusar da shi abinda ya dace to zai ci gaba da samun sakamakonsa awwaladan salihan ko ɗa nagari wanda zai mishi addu'a ko kuma ɗan idan ya zam kan ayyukan alkhairi kuma mahaifin shi ya ɗora shi akan wannan hanya na alkhairi to sakamakon shi zai dinga binsa au mushafan warrafa ko ya sayi alkur'ani ya bayar ana karantawa ko littattafai masu amfani na ilimi na addini ana karantawa ya samar da wani labirari to duk lokacin da aka shiga aka yi amfani da littafin ladan zai bi shi au masjidan bana ko ya gina masallaci annabi ya ce Allah ya yi alwashi duk wanda ya gina masallaci don Allah don Allah Allah zai gina mishi gida a cikin aljanna to shi shi bai gina gidan a can ba kuma ya tafi au baitan libni sabil bana ko kuma ya gina gidan saukan baki ko gidan marayu duka annabi ya ce zai bi shi au naharan ajara ko ya ja ruwa wa mutane annabi ya ce zai bi shi jama'a mun fahimta? saboda ka daga cikin sharrin duniya sai ta yi atakin ɗinka a nan ka kashe lokacinka duka a nan sai ran da za ka barta sai ka gane ashe inda za ka je ka yi rayuwa har abada baka ajiye komai ba jama'a mun fahimta? to Allah da kansa ina shi ne mai duniya wa inna lana lal'akirata wal'ula Allah ce lahira da duniya duka nawa ne Allah ce to ku yi taka tsantsan da duniya yanzu kaga misalin da Allah ya buga shine rayuwar duniya kamar gona ce da ta yi yabanya ta yi kyau ta ba da sha'awa aka yi tsammanin za a samu abinci mai yawa Allah ce kafin a kai ga girbi sai ta lalace Allah ce misalin rayuwar duniya kenan misalin rayuwar duniya kenan in ka yaudari kanka ma ka ɗauka da ka yi girbi to Allah ya ce ba a yin girbi jama'a mun fahimta a wata aya Allah ce wa ma hadhihi alhayati dunya illa lahwun wa la'ibun
illa lahu wa la'ibun وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Allah ya ce wa ma hadhihi hayatud dunya Allah ya ce wannan rayuwar duniya ba komai bace wannan fa Allah ne yake magana ba wani professor ne je yayi research ba Allah da yayi duniyan ne yake gaya mana wa ma hadhihi hayatud dunya Allah ya ce wannan rayuwar duniya bata kasance wani abu ba illa lahawun wa la'ibun a wata aya la'ibun wa lahawun Allah ya ce face wasa ce da shagala Allah me rayuwar duniya Allah ce kaga yadda ake wasa irin na yara wasan Allah ce haka duniya take ai mai hankali ai zai dauki izna yara ne da su je kowa ya dauki kara ya karya ya mai kwalliya ya mai ado ya hau yana sukuwa yana dokinsa ne kai ka san ba doki ba amma wannan dokin da yake hawa din in an kwace zai yi kuka ko ba zai yi ba idan abokinsa ya taba mishi dokin za su yi doke-doke ko ba za su yi ba idan an kama dokin an karya zai ji bakin ciki zai ji takaici to yadda wauta da rashin hankali ya bayyana maka na wannan yaron akan abin da ba doki ba ne yana kuka kukan gaske yana doki ne yana fada don kare martaban abun da ba shi da amfani to duk wadda ka gana kare duniya yana bata lokacinsa Allah ya ce misalin rayuwar duniya ke la'ibun wa lahawun wasa da sharholiya da shagara
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب يا إسحاق.
ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكسار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما Allahu akbar وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور nan ma Allah ya sake cewa ilamu Allah ce ku sani da kyau Allah ce ku fahimta annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun rayuwar duniya Allah ya ce wasa ce da shagala jama'a muna ci ku ji yadda Allah ke maimaita ku fahimta ku gane malam kar ka bari kai ka tafi kabari baka gane ba dubun dubata sun tafi basu ankara ba wani baya ankara sai ran da za a sa shi a kabari kai ka gane lissafin la'ibun wa lahawun Allah ya ce wasa ne kawai shagala ne in kana so ka gane abin da ba shi da manufa to ka kalli wasanni da ababen da suke shagala ne Allah ya ce haka rayuwar duniya ta saboda haka ka ɗauke ta a haka ka ɗauke ta a haka sai ka ga yara sun jeru sun gara taya da gudu suna tsere-tsere wannan yana cewa taya ta tafi ta wannan gudu wannan yana cewa taya ta tafi ta wannan gudu kai ai kasan ba taya bace take gudu shi yake gudu jama'a mun fahimta Allah ya ce misalin rayuwar duniya kenan to malam inda zaka gane kasadar da take cikin wanda ya dauki duniya da zafi akan wannan wasan shi kuma sai ya je ya kashe wani yawwa kun gani misalin da muka bayar kaman dokin kara ne akan wannan wasa da dokin karan sai ya ɗauki rai na wani shi kuma Allah ba doki ba duniya duka duniya annabi ya ce lazawalu duniya ahwanu alallahi min katli rajulin musulmin annabi ya ce duniya ta gushe a yi bombin ɗinta gaba ɗayanta ta ƙone ya fi sauƙi a gun Allah a kan kashe musulmi ɗaya jama'a kun fahimta? a fidda mutane gefe duniyar da jiragenta da gidajenta da dukiyarta da motocinta da ma'adinanta duka a gasa duniyar Allah ce ni ya fi mun sauƙi a kan a kashe mutum ɗaya jama'a mun fahimta? to wadda ya ɗauka da zafi shi ba ba a kan duniyan ba ba a kan wata nahiya ko continent guda ɗaya ba ba a kan wata ƙasa ba ba a kan jiha ba ba akan gari ba ba fa anguwa ba akan mota sai ya kashe mutum shi kuma Allah ce duniyar ma duka a gasa ta ya fi sauƙi akan a kashe musulmi ɗaya to shi kuma akan mashin ma boxer zai iya kashe mutum ya taro da zafi ko bai taro ba to wadda in kaga mutum na haka bai fahimci duniya ba jiya mun je nan wajen shan ruwa yaran nan 'yan sani suka cire wayan malam yusuf a wajen shiga wajen shan ruwa dama irin wannan suka duk inda ake taruwa haka kasan abin da ya ban mamaki na ce to yanzu ana dab da za a sha ruwa lokacin da in aka yi addu'a Allah na karɓa ba ka tsoron ya maka addu'a in ya maka addu'ar kuma annabi ya lamunce Allah zai karɓa ba ka tsoro to kaga shi yadda yake kallon rayuwar duniyan ne baibai kuma wayan nan zai dawo da ita ko ba zai dawo da ita ba na rantse da Allah zai dawo da ita ko a daɗin rai ko a ɓacin rai zai dawo da ita wallahi zai dawo da ita to kai ka fahimci rayuwar duniya da kyau duk waɗannan misalsalu da Allah ke bamu yana bamu misali ne don ya mana wa'azi yana bamu waɗannan misalsalu ne game da rayuwar duniya domin ya zama izna da wa'azi gare mu saboda ka rayuwar duniya Allah ce wasa ce kawai yanzu yadda muke cikin yammacin nan idan da za ka fita bayan gari haka za ka je ka samu filayen kwallo a cike inda za ka koma bayan sallan isha sai ka samu an watse coach ya tafi gola ya tafi rafri ya tafi su kowa ya tafi to yadda yanzu da yamman ake buge-buge wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan wannan ya buge wannan wannan ya fita da gudu saboda ya sha kwallon bayan isha'in inda zai je ya ɗauko kwallon ya zo ya ajiye ya sha ya sha banza haka ne ko ba haka ba malam wannan sadaka da kaga muke magana muke magana wallahi akwai wadda ya ɓata lokaci bai yi sadakan ba akwai ran da zai ce Allah ka mun alfarma na yi sadaka kafin na mutu Allah zai ce ba mu so ka bar sadaka saboda lokaci ya wuce
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya kira masu imani yace kar ku yi wasa da damar da kuke da ita na ciyarwa da taimakawa jama'a wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku yi ta taimakawa daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu Allah ya ce kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku idan mutuwa ta zo fa ya kula rabbi zai dinga cewa ya Allah ya ubangiji laula akartani ila ajalin qaribin Allah da kaɗan jinkirta mini na wani kankanin lokaci fa asaddaqa nayi sadaka mai yawa wa akun minas salihin don na zama daga cikin salihai Allah sai ce walan yu'akkira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah zai ce ka bar su kawai a raba gado ka ka wuce ka tafi ka tafi abinka Allah zai ce babu to kai amfani da damar kafin lokaci ya kure Allah ba zai bada dama ba akwai ayyuka da yawa da mutum sai lokaci ya kure zai ce zai yi Allah ce mishi ka bar kayanka ka bar kayanka dukiyarka ko ka kashe ta ta hanyar Allah ko ka kashe ta hanyar banza ko ‘ya'yanka su kashe maka, ai dai ɗayan biyu nan dole ai, ko ka kashe ta hanyar arziki ko ta hanyar tsiya ko kuma ka bari a kashe maka, kuɗinka dai kan ka mutu ma Allah ya kasa ma kowa abin da da a bashi kaga yanzu kai jira ake kawai ka mutu ba kwamiti za a zauna a ce a yi lissafi da wani za a bayar ba kan ka mutum ma an kasa ma kowa abin da za a bashi ka yi ƙoƙari a ciki ka tsakuri naka kuma wallahi yana daga cikin hanyar neman arziki mafi girma shi ne taimaka wa jama'a hanyoyi da ake samun arziki daga cikin manya-manyan hanyoyin samun arziki shi ne abin da Allah ya baka kai maka taimaka da shi ka taimaka da shi to jama'a Allah ce mana falata gurar na kuma hayatun duniya kan rayuwar duniya ta ruɗe ka babu ranar da za ka yi settling ba ran da za ka yi settling ba ran da za ka yi settling ba ran da za ka yi settling shugaban kasa ne da ka ga ya fito ko gwamna yana magana a fusace rai a ɓace ya yi settling to kai yanzu kai yanzu gwamna bai yi settling ba ka ce kana so ka yi settling haka ne inda za ka ga mai mulki ya fito yana jawabi in ya yi jawabi biyar da ƙyar ka ga jawabi ɗaya a cikin nishaɗi galibi za ka ga a cikin damuwa da ɓacin rai yana maganganu na fushi yana maganganu na kaza ashe akwai alaƙaƙai shi ma da suka addabe shi to ka sake zuciyarka duniya ka bi ta yadda ta sawwaka ka bi Allah domin ka tsira Allah ya ce wala ya gurrannakum billahi garur wala ya gurrannakum billahi garur Allah ce kar kuma ya ruɗe ku game da ubangijinku game da Allah mai ruɗar wannan mai ruɗi shine shedan Allah ce kar ku bar duniya ta ruɗe ku Allah ce kar ku bar shedan ya ruɗe ku shi ma yana nan ya idhum wa yumannihim wa ma ya idhum shaytanu illa gurura Allah ya ce yana ta musu alkawari ya idhum wa yumannihim yana musu alƙawurra idan an yi kaza kaza da a samu in an yi kaza kaza zai faru wayu mannihim Allah ya ce yana sa wa mutane dogon buri Allah sai ce wa ma ya iduhumu shaitanu illa gurura Allah ce duk alƙawarin da zai shaitan zai maka Allah ce ruɗanka kawai zai kawai zai ruɗe ka ne zai ruɗe ka ba a filin alkiyama ba ya ka karanta ba ya ce wa wa'attukum fa akalaftukum yace na muku alƙawura yace gashi alƙawari bai cika ba eh yace alƙawura ga sunan zai tashi ya jawabi ne mai in wuta ranar alkiyama zai ce Allah ya muku alƙawari karanta mana a ramma wa qala shaytan ma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ya ce wa kala shaitanu, shaidan zai tashi ya jawabi zai ce ma ‘yan wuta, lamma ƙudiyar amru a lokacin da an gama hukunci, ‘yan wuta an ba su satifiket ɗinsu, ‘yan aljanna an ba su satifiket ɗinsu, to zai tashi ya jawabi. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haƙi zai ce Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma na muku alƙawari fa akalaftukum yace gashi yau alƙawari na saba wa wa'adtukum fa akalaftukum wa ma kana li alayya min sultanin haka ne alaikum min sultan yace amma fa ba da ƙarfin tsiya na sa ku kuka yi duk abin da kuka yi ba illa an da autukun fastajabtum li da awanai kuka amsa mu to dama a duniya mai wa'azi ne zai ce maka wannan aikin shaidan ne ka bari in ka kishi shaidan din zai zo ya gaya maka da kansa amma a lokaci kurarre yanzu ne za a gaya maka kaza karkayi ba kyau aikin shaidan ne in ka ki ka ji shaidan din da kansa zai gaya maka abinda na sa ka kayin ba ta fita wa ma kana liya alaikum min sultani illa an da'autukum fastajabtum li kiran ku kawai nayi kuka amsa fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki bazan iya baku wani taima- wani taimako ko tallafi ko wata mafita ba a yau ni ma ba za ku iya taimako na ba inni kafartu bima asharaktumuni min qablu kuma tarayya da kuka yi da ni wa Allah ni ma na barranta na kafirce mishi ina an bar mutane a ruwa wato yana da rudi Allah yana ankarar da kai malam duk lokacin da ka ji aya ko hadisi shi kuma alkawarin da Allah ya dauka duk abun da aikinsa ne zai ce ma aikinsa ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari kaga da adawa da samudawa da fir'auna da ƙaruna da hamana wa adan wa samuda وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين wa ƙaruna وقارون وفرعون.
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Allah ya ce wa adan wa adan wa samuda ko wa qad tabayyana lakum min masakinihim sai Allah ya ce wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili wa kanu mustafsirin sai ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana Allah ya ce dukan su shedan ne ya shirya musu gadazzare abinda ya saka wa adawa daban abinda ya saka wa samudawa daban abinda ya saka wa fir'auna da hamana daban abinda ya shirya wa karuna daban Allah ya ce duk shedan ne ya shirya musu gadar zare to wannan gadan zaren shine kai kuma Allah yake cima fala taghurrannakum shaytan wala yaghurrannakum billahi al-garur Allah ya ce karka bar shedan kai ya ruɗe ka jama'a muna fahimta mutanen makka yana daga cikin mafi girman ni'imar da Allah ya musu ya aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shedan ya ingiza su ta nan ya ingiza su ta nan ya jefa su ta nan ƙarshe ran da za a tafi badar yaƙin badar wallahi sai da ya shiga cikin mitin ɗin wa izayyana lahumu shaitanu وإذ زين وقال لا غالب لكم اليوم من الناس.
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب lokacin da kafiran makka suka matsu suka kai matuka idonsu ya rufe wajen ganin sai sun ga bayan musulunci sai sun ga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka zauna ana tattaunawa yaya za a yi da al'amarin sai ga iblis a wajen ya fito musu a sifar wani mutum da suka sani wadda in ya faɗi magana da su bi kamar kai ne a samu wani babban alhaji da kai da duniya sun yadda mai kuɗi ne a ta da wata matsala ya zo ya zauna ya ce ba kuma idan sa kuɗi na a ciki ai da ka sake jiki wa izayyana lahumun shaitanu a amalahum Allah ya ce ka tuna lokacin da shaidan ya ƙayatar musu da aikinsu wa kala ya ce musu ko wa izayyana lakum shaytanu a'malakum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum yace a fita yaki ba komai yau yace duk duniya in da su haɗu akan ku ba za su yi galaba akan ku ba wa inni jarul lakum yace ina tare da ku jama'a mun fahimta yace ina tare da ku wa inni jarul lakum aka ɗunguma aka samu ƙarfin gwiwa ashe fitan kenan daga makka shi dama bukatarsa su mutu arna eh wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani Allah ya ce lokacin da wannan tawaga biyu sashi ya ga sashi ga musulmai suna kallon kafirai ga kafirai suna kallon musulmai na kasa ala aqibaihi sai ya sa ribas sai Allah ya ce sai ya fara baya baya baya baya yana fita a cikin mutane wakala yana cewa inni bari'un minkum ba ni ba ku bayan fa ya kawo su filin yaki ba ni ba ku inni ara ma la tarawna yace don ina ganin abin da ba kwa gani ka san a wannan yakin Allah ya sauko da su mala'ika jibril shi kuma ai ya san su ya san su eh, ya san su mala'ika jibril da ba yana cikin su ba ya san su ko bai san su ba to sai ga kawai mala'iku suna saukowa mala'iku suna saukowa mala'iku suna saukowa sai ce inni ara ma la tarawna yace ina ganin abin da ba ku gani inni akhafullaha ina tsoron Allah jama'a mun gane a ranan a ranan sai da aka kashe manyan kafirai jigajigai na makka guda saba'in duk wani wadda za a nuna da yatsa a ranan aka kashe shi duk su abu jahalin a ranan suka tafi su utba a ranan suka tafi bayan kwana uku annabi ya ce a ɗabe su a rubuta a zuba su a cikin kalif wannan rijiyar badar ɗin duk wadda aka ɗauko gawansa za a jefa a cikin rijiyar sai annabi ya ce halwajattum ma wa'ada rabbukum haqqa annabi sai ya ce kun samu abinda ubangijinku ya muku alkawari in kun mutu akan kafirci annabi ya ce mu dai mun samu abinda Allah ya mana alkawari duk wanda aka ɗauko gawansa za a jefa annabi sai ya ce yaya ka gamu da sakamakon fada da musulunci umar ya ce ya rasulallah ya kake magana da gawar waki annabi ya ce barni ma antum bi asma bima aqulu lakum annabi ya ce ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji suna ji ya kai su ya baro su ko bai kai su ba ya kai su to malam in ba ka sada ba da batan basira ya za ka je ka kwana da karuwa a hotel ka san me zai faru da daddare yanzu aka ce a wannan daren shine daren ka na ƙarshe a duniya ka yi lissafi wa kanka ka yi lissafi ba a taɓa mutuwa a hotel ɗin da karuwai ba ne yana faruwa balle ka ce a'a baya faruwa kai baka tunanin kar wannan ya zama shine kasadar karshe da zaka yi a rayuwarka to haka al'ummomi daban-daban shedan fa da ya addabi annabi adam ya je ya dawo ya je ya dawo ƙarshe Allah ya ce wa qasamahuma inni lakum alamin nasihin sai da ya rantse da Allah ma annabi Adam da Hawwa'u ya ce wallahi nasiha nake muku sai da suka ci itaciyan sai suka gane ashe ba nasiha ba ne jama'a mun fahimta to shine fala ya gurrannakum billahi algaru Allah ce kar ku bari ya rude ku kar ku bari ya rude ku kuma na daga cikin alamar ka rudu ka rudu kai ka gane kai rudadde ne ya rude ka shine ka fara ganin wani abun da ka san wannan abun sabon Allah ne ka fara jin wannan abun na burge ka to alaman ka rudu ne alamar tarkon ta kama ka ka ga wani abu da kai ka san Allah ya hana ka san Allah ya hana amma kana son abin abin yana burge ka to ka kamu jama'a mun fahimta Allah ya ce wala ya gurrannakum billahi algaru sai Allah ya ce inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce inna ash-shaytana lakum aduwwun lalle shaydan makiyi ne gare ku fattakhiduhu aduwwa Allah ce ku rike shi makiyi da gaske inji Allah makiyinku ne Allah ce ku rike shi makiyi duk wani mutum da kuke kiyayya da shi a rayuwar duniya zaka ga Allah na rarrashinka ka ajiye gaban eh fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun ولا hamid تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم can kuma yace idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ادفع بالتي هي أحسن السيئة dukkan waɗannan ayoyi abinda Allah ke magana in wani ya jefe ka da sharri Allah ya ce in ka tashi mai da martani ka mayar da alkhairi idfa billati hiya ahsan Allah ya ce ka mai da martani akan sharrin da wani ya maka da mafi kyan aiki da mafi kyan sakamako fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun wadda tsakaninka da shi akwai adawa da gaba in kana kyautata mishi kana mai da martani da mai kyau Allah ya ce zai zo ya zama masoyi na kud da kud jama'a mun fahimta to amma na shedan Allah ya ce ka rike gaban da kyau na shedan gabar na shedan Allah ya ce ka rike ta da kyau inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa shedan makiyi ne gare ku Allah ya ce ku rike shi da gaba da kyau ku rike shi makiyi da kyau innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id iyaka yana kiran rundunar sa ne jama'ar sa ne liyakunu min ashabi sa'ir don su zam daga cikin yan wuta iya kiransa kawai don jama'a su zam ‘yan wuta. Allah ce to ku riƙe shi da gaba da kyau, to sai Allah ya ce, الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير Allah ya ce allazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah lahum azabun shadid Allah ce suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama Allah ya tsare mu wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka masu kyawu lahum magfiratun Allah ce suna da wata irin gafara a wajen Allah Allah zai yafe musu yafiya babban yafiya yafiya babban yafiya shine a yafe maka laifin da kai sannan gurbin laifin kuma a baka ladan kyakkyawan aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat idan mutum ya aikata laifi ya tuba ya koma ga Allah to laifuffukan da ya aikatan maimakon a ce an goge su sun tafi sun tafi kowane laifi Allah zai sa mishi wani aiki mai kyau ne a gurbin wannan aiki jama'a mun fahimta a ce ɗan giya ne ko mazinaci ne sai ya tuba tuba tuba ta gaskiya ya tuba eh ya tuba to duk shan giya ɗaya Allah zai mayar mishi kamar ya yi azumin nafila ɗaya ko ya yi sallan nafila ko ya yi sadaka ko ya yi tasbihi akwai wanda ya kai Allah karamci babu Allah ya ce, Wallazina, allazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Allah, lahum azabun shadid, Allah ce suna da azaba mai tsanani, wallazina amanu wa amilus salihati, waɗanda suka yi imani, suka aikata ayyuka masu kyau, lahum magfiratun suna da wata irin gafara wa ajrun kabir da wani babban sakamako. To sai Allah ya ce,
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah ya ce, "Afa man zuyyina lahu su'u amalihi yanzu wadda aka ƙawatar mishi da munanan ayyukansa, ba shi ne bayanin da muka yi ba kenan? Shaidan ya ƙayatar mishi da mummunan aiki. Mummunan aiki ne, mummunan aiki ne, amma shi haka abun yake burge shi, haka yake burge shi. Wani ko wanka zai yi wankan wadda Allah da manzon Allah ba su so, shi kuma shi yake burge shi. In zai yi aski irin askin da manzon Allah baya so, shi irin askin da yake burge shi kenan kuma ya koma ya ce yana son manzan Allah zai yiwu abinda annabi Muhammad bayi so a ce shi ne sana'arka kuma ka zo ka ce wa mutane kana son sa kana son sa kake yin abin da baya so to wata haka in za ta sa sutura ɗinkin da za ta yi irin ɗinkin da Allah ya hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana ita kuma iya ɗinkin da yake burge ta kenan Allahu akbar iya ɗinkin da zai burge ta kenan Allah ya ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi yanzu wadda aka ƙayatar mishi da mummunan aikinsa fara'ahu hasanan kuma ya ga wannan abun a matsayin kyakkyawan abu Allah ya ce ya yi ɗaya da wadda in ya ga mummuna yana kyamata kuma yana kallonsa a mummuna fa inna Allah ya dillu man yasha Allah yana batar da wadda ya ga dama wa ya hadi man yasha ya shirya da wadda ya ga dama wannan kuma hikima ce ta Allah Allah ya ce fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kan ranka ya tafi ya halaka a kansu Allah ya ce a kan bakin ciki ma'ana falatar haba nafsuka alaihim hasarat karka halakar da kanka da ranka saboda bakin cikin sun ƙi su yi imani sun ƙi su bi ka Allah ya ce shi yake shiryar da wanda ya ga dama shi yake batar da wanda ya ga dama shirya da bata duka hurumi ne na Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ce to kar bakin ciki ya sa ka halakar da kanka da takaici saboda sun ƙi su yi imani sun ƙi su bi abin da Allah ya sauka Allah ya ce inna Allah alimun bima yasna'un lalle Allah masani ne game da abin da suke sana'antawa ma'ana Allah masani ne game da abin da suke aikatawa akwai lokaci to Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik